ta 40 da daidai ko? ta bismillah ta 40 ko? safha ta 439 to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to yan uwa muna wato cikin mukama ta 40 a safha ta 439 za mu tashi zuwa ta 440 kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Abu zai da saruji ya ce ma alkali inna matsiyati hadihi wannan taguwa tawa, matsiya ita ce taguwa, amma ana amfani da ita duk abin da za ka hau don cin mota bukatarka. An gane ko matsiya jam'in shi matsaya, kamar tahiyya jam'in shi tahaya. kamar hadiyya jam'in shi hadaya kamar sariya jam'in shi saraya wa kisa ala zalika abiyat alqiyadi mai kiyawar jayuwa ce ta ki jayuwa alqiyad qada yaqudu shine ya ja abu mata ta mai wuyar ja ce an gane ko an gane ko kasiratu wato ashrad ko an gane ko mai yawan gudu ce ashrad gudu daga na an ka samu kalima at-tashrid tashrid al-atfal idan ana yaki sai ka iske mutane sun wace sun yi daidai ko ba haka ba shine sun wace an gane ko tashrid ashrad yawan hita mace ta wadda tana yawan gudun mijinta gudu ko cikin gida ba ta yarda da shi ko kuma yawan hita al-khallajatul abin nan wallaja mai yawan shiga da hice na fata an fahimce ni at-tashrid kenan don haka kalma ce wadda ana amfani da ita a wannan zamani musamman cikin kafafen yaɗa labarai za ku jira kira at-tashrid at-tashrid shine an fitar da mutane daga cikin gidansu shi ake kira wacewa ko ba haka nan ba eh amma kai hankali in ka tayi Najeriya ka bar cewa an wace idan in ka ce an wace an yi banna sai dai ka ce an tashi sai ka ce an tashi daga karatu ga ka ce an wace in ka ce an wace yanzu na kana jin wata magana da ba ita ba wani dan uwa ya tayi Najeriya yazo wajen darasin karatu zakkuwa sai ya iska an tashi da karatu sai ci kai abin nan yana tambaya ce an wace na sai masu mutum ya ce Allah shirma mu da wacewa Allah shirma mu da wacewa sai wance da dabe shi ce ce mai bahorin shi na bahorin shi na sai ce ah okay yana da an tashi da karatu an gane ko wannan kuma kamar kauyanci ne na wayewa kowane yare akwai kalmomin da yake amfani da su ko da cikin yare guda wani sashi ana amfani su wani sashi ba amfani da su idan ka fahimci mutum ga irin yanayin da ya tashi bai dace ka yi mamakin shi ba ina fata an fahimci ni wayewa ce kasancewa a'a kowa shi na da tashi tsarin rayuwa abinda muka rasa kenan ina fata an fahimci ni ma anni tarir ni cewa atwa'u laha min banani ha na fi mata biyayya min banani ha daga hannunta wato iyan yatsunta su abbanan bala qadirina ala an nusawwiya banana ƴaƴan yatsun shi don ana ta karanta ga aya sai lokaci ya zo na ijazul ilmi sai aka gano cewa me yasa Allah ce bala qadirina ala an nusawwiya bananahu bai ce ala an nusawwiya jismahu ba tunda aljismu akabaru ko ba haka ba min albanan to me sai zabi albanan idan ya tsu kuma bai bai zabi wato ya tsu sai ce albanan ina fata an fahimce ni sai yanzu binciken ilimi ya tabbatar da cewa duk mutanen duniya kaf zanen ‘ya'yan yatsunsu ba guda ba ne, da shi ake iya tantance ɗan adam hanyoyi ne daga cikin manya-manyan hanyoyi, domin yanzu suna da ta fuskar ido, kular kala ta ido, suna da ta fuskar jinin mutum da DNN nashi, amma dai ‘ya'yan yatsu shi ne mafi kusa, shi yasa in ka je za ka yin kart, an gane ko, shi shi identity card, sai a ce ka dangwala hannunka saboda da wannan ana iya gane ka sirri ya ba da duk duniya mutane ba su da irin wannan iri daya na fata an fahimce ni to kaga ashe qur'ani dai faɗi banana wani sirri na akwai sai yanzu ilimin duniya ya gano wannan na fata ana fahimta ta ƴaƴan yatsun mutane ba guda bane wannan zanen nasu na kowa ya bambanta ba yadda za a iya san mutane biyu masu masu zane iri daya wanda daga cikin ijazi ma na halitta domin wanda ya rarraba su ta waka hikima shi yasa wani malami da ya je turai aka samu al-mulhidin waɗanda ba su imani da akwai Allah ba shi kenan sai suna son ya ba su hujja sai ce musu to yana son su zana mai gida mai metar kare kaza akwai injiniyoni cikin su da dama da yawan su da suka je suka yi zane sai ya zama to kusan iri ɗaya ne an gane ko tunda yanzu injiniya an kace shi gida mai daki hudu kuma sun kai mutum ashirin dole na wani sai ya kama da na wani ko ba haka nan bane yace to ku diba dan zane guda ne aka ba ku bu ku ce kuno ba amma dole sai da wani yayi irin na wani yace amma ku dibi Allah subhanahu wataala da ya mutane ya mu kowa fuska shi ta babbanta ta wani yace to wannan da yawa su mu shiga musulunci ta wannan ta wannan da yi sai dai wanda bai da rabu to atwa'u laha min bananiha wa ahna alaiha ko ba haka ba min janabiha ni ni hikarkata gareta shine ahna amma da ana nufin tausayi an gane ko daga alhananu ne shine tausayi wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya min janabiha daga sashenta ina fata an fice min jinani haki nan ba jana min jinani hani daga zuciyarta ma'ana nafi tausayinta da kanta aljinan huwa alqalb an gane ko jinani hay rubuta jinani hako aljinan huwa alqalb ba janabu ba jinani hane ni shine annu wajina eh jinani ha tana yawa nan wajin ka sabo sabani aka samu fa qala laha alqadi sai alqali yace da ita wai haki kai tonki amma alimti biki san cewa ba annan nushuza shi annushuz bijirewa asalin nashaza shine fitowa abin da ya taso yayi bunku an gane ko wanzur ilal izami kaifa nunshizuha ay narfa'uha kenan an kace mace annushuz tartafi'u an zawjiha shi ko ba yadda za a yi zama shi kyau mace ta shiga ban mijinta duk bala'in da tura suke so su kawo mana yancin mata ba wani abu na ba mata su kima mazan su biyayya daga nan ko saki an kama yi sai Allah masha Allah ban ga yadda za a yi ba namiji yadda mace ta zamanto bayyuwa a samu bato guda kuma don biyu cikin bato guda ya za a ce gida kuma shugaba biyu a gare shi bayyi aslul mar'a tabi'atul lirrajul domin khuliqat minhu wa khalaqa minha zawjaha amma sai suka ce hurriya hurriya da me ake so da ita in kacce ta ce da ko an yi haka banga gidan da za a zama lahiya ba ban sashi ba a duniya shi yasa ko dai ka ta shiga gaba gare ka gida shi lalace gaba ɗai mulgun in dai tana da kuɗi dole na ka bai ra'ayinta ko ba haka nan bane wata rana muna karatu a jami'a a Saudiya akwai malamin da ya karanta da mu ana kiran shi Sheikh Dr. Abdul Muhammad Hattan Tahan dan kasar Saudiya ne amma ne yake karantarwa a Saudiya to ana zancen mace hukuki in ta gare ta idan an sake ta wajen inda Allah ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga cikin gidajensu kaga Allah danganta gida zuwa ga mace an gane ko kamar gidan nata ne tunda asli ka aure ta ka bar mata ma'ana tana cikin gidan ita ke kula da gidan to shine kenan ba idan mace saki na ɗaya ne da na biyu ba ta fita daga cikin gida aiko sai dai ya zamanto baka zuwa ɗakin ta amma zaka bata abinci kafin idan ta ta kare ko ba haka nan bane to shi kenan malam yana bayanin irin waɗannan sai sai daga hannu kusa akwai tambayoyi waɗanda aka yi saboda nishaɗi nice to akar maka Allah ina da tambaya ce mine ne nice to yanzu an ce kai gidanka kada ka fitar da ita to in yanzu mun to kamar gidan nata ne ita adda gidan sai ka sake ta mallan ce sai ka ɗauki saka ɗinka ka san inda dare ba a ka ɗauki saka ɗinka ko mu ce jaka ka ce ka san inda dare ba an gane ko idan mace wato ba kuɗin mace bane ko iliminta ko kyawanta ko kasancewar ta ‘yan gida kaza shi ke sa ta taimaka biyayya ko taimaka rashin biyayya a'a mu fahimci wannan da kyau hadisi da zo ce tun kaulu mar'atu limali ha wali jamali ha wali sahabi wali bidini ha abu na farko mace tana yi wa waɗanga hudu tana da su ita mai kuɗi ce ko gidansu akwai kuɗi ko gidansu babban gida ne ina fata an fahimci ni sannan kuma ta zamanto abin nan tana da kyau kuma ta tana da addini to shi addinin shi ke kare waɗanga uku an gane ko amma mace da kyau ɗaya ne gare ta ko kuɗi ne kawai suka ja ka ko kuma kasancewa ta ‘yan gidan wani ta yi ja ka babu addini to wannan abin sai ya gadama da bala'i in kuɗi ne kaga kai baka da ‘yanci kafin ce da za ta ganin dukiyarta ta fi mata muhimmanci da kai za ta rinka jujjuya ka balle abin da za ta haihuwa ko za ka haihuwa na biyu idan kuma ita ta ganin gidan ita gida ce za ta gaya maka magana ta banza ta nuna maka gidan kuma ba wani gida da ba gidansu ya yi gidanku ka ku ga gidan babu zama aure sannan wali maliha wali jamaliha kyau idan mace tana da kyau ganin ta kai miji goma ba uba goma na ba shine suka faɗi wata ta ce madiya take ta yi can ni ko ubanki ko ni da ban kai kyawun ki ba ubanki shi an da goma sha uku sai ta zan kamar kwallo ba ta gane ba ta zan kamar karuwa karuwa saboda aure ina da ta yaba ce mata karuwa amma can ta saki guda can biyu can biyu can biyu duk rayuwar ta lalace ba kuma haramun bane a aure ta don saboda kuɗin ta ko don saboda kaza amma dai da wuya akai labari amma in akwai addini waɗanda suna iya biyowa in ma babu su din addini ya zama to shine first an gane ko kenan kasancewa mace tana dukiya ba shi ke nuna ba ta da addini ba khadija ummul mu'minina radiyallahu anha matan manzo sallallahu alaihi wasallam tana da dukiya amma tana da addini addinin ya hana ba za ta yi mishi gori ba da dukiyarta bal ma ta sa dukiyarta cikin aikin addini akwai matan da suna da kyawun amma kuma kyawun nasu bai tunzura su su mazan su mi su mazan su bore saboda addinin shi yasa an ka ce ka sa addinin gaba to yanzu ko akwai waya kadiba cikin adabu duniya wa din na imamul mawurdi ya kawo bayani kan irin waɗannan abubuwa yace in mutum ya armi mace saboda dukiya yace to fal malu huwal mankuhu ar kuɗi na ya aura tun da yanzu sun kare sake ta zai ashe da kuɗi na an ka ɗaura armi babu da labari in kuma dan kyau na to kyawun na an ka ɗaura ma armi da ya kare magana ta riga ta kare ko ba haka ba in kuma dangantaka kasance ta ai wani babban gida ne babban gidan na ka aura ba ita ba kenan dole a haɗu da bala'i shi yasa kuke ganin muna cikin tashin hankali abubuwan suna da yawa ba zancen fiqh na muka ba almuhimmu dai annan nushuza shi wato fandarewa girman kai ga namiji wallati takhafuna nushuzahunna ko ba ka Allah ce ba to yughdibu rabba yana fusatar da ar-rabb kalima ta ar-rabbu ta zo da alif wal lam ko ba haka nan bane ko ba haka ba na ana nufin miji domin ana kiran shi rabbul baiti rabbul baiti ubangijin gida rabbatul baiti matar gida uwar gida amma in an ka ce rabbu mutlaqan yansarifu ila Allah subhanahu wataala mi kalima ta rabbu asalinta daga rabbu ya rubbuna shine idana ma wazada wa aqama ala shay'i tarbiyantar da abu shi yasa an ka kira sallar Allah subhanahu wataala rabbu domin shine al khaliqu al maliku al mudabbiru an gane ko ko cikin littafanmu na aƙida da ake koya ma yara sai a ce man rabbuka wane ne ubangijinka sai ce rabbi allahu allazi rabbani bi ni'amihi ubangiji na shine Allah wanda yarre ne ne da ni'imominsa kama ya rubbu ahadukum faluwahu yadda zo cikin hadisi kamar da ɗayan ɗinku yake horon yake tarbiyyantar da faluwahu shine dan dukushinsa ko ba haka ba dan doki karabi to ala ayyati hal kalima ta rabbu ba kullun take zuwa tana nufin Allah subhanahu wataala ba ka diba cikin alwujuh wan nadha'ir na imamu dama gani ka gani irin ma'anonin da kalima ta ar-rabbu take dauka karamci tana daukan ma'ana goma nawa ka sani Allahu akbar ayi hattara wa yujibu darba sannan annushuzikin nan fanɗarewan mace ko ba haka ba shina wato hukumtar da abu geta an fahimce ni wallati ta kafu na nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa'izuhunna Allah ce a fara da wa'azi wahjuruhunna fil madaji'i a kaurace wajen kwanciya ko to irin wannan kaurace akwai matsala dan saboda sai dai in mata bi gare ka in dai gudana akwai matsala in ka ce ka kaurace matsala ta karu ko ba haka nan bane eh to duk da yake imamu ibnu jarir at-tabari yana da tafassara da ya kawo bayan wannan wahjuruhun da shine ku daure ku samu al-hujru ita ce igiya ku daure mace wannan fassara akwai wuya gare ta almuhimmu dai nan kauracewa ake nufi to kauracewa in ya zama to mata guda ta akwai wahala domin mai mata guda ba zai iya ɗaukan mataki a kanta ba saboda kote biyu na ta ja ka sha shi ya sama wani sha'ir yake cewa wanda ya magana kan auren mata guda ya ce a tani bin na sa'ihi ba'adu nasi wa ƙaluli an ta miƙdamun siyasi a tarda an ta isha wa an ta shahmun ma'amra'atin tuƙasi ma tuƙasi idza hadat fa anta tahidu ma'aha wa inna fasat fa anta akhun nifasi kada ka ta ƙari kasida ce mai tsawo ku karanta ta dai kuna jiya akwai shi ma wani da ya baiti eh, mata biyu ya ce yayi da dama almuhimmu dai shi- shu'ara suna da nasu maganganu kadiba cikin eh, hisnul rasin na abdullahi gondu karshen shi ya kawo wani mutum da ya auri mata biyu shi ya ce yayi da dama tazawwajtu ithnatayn li farti jahli laqad haza albila zawju ithnatayn fa qultu a'ishu bainahuma kharufan أنعم أكرم بين نعجت أنعم بين أكرم نعجتين فجاء الحال أقصى الحال دوما عذابا دائما ببليتين رضا هذه يخي- يهيج سخط هذه ولا أخلو من إحدى السخطتين يتشتو إذا ما شئت أن تحيا سعيدا وبالخيرات مملو اليدين فإش عزبا فإن لم تستطعه فواحدة لتكفى العسكري shu'ara uku ya kawo tashi amma dai mu dai ba mu tare da tayar mace guda wallahi wallahi al'ummar musulmi in tana son ta ci gaba wallahi sai ta yawaita aure ƴaƴanmu in mun ka ce mu bar sunan zuwa gaba karuwa na suka yi fasikancin da ake son yaɗo kasashen Afirka wallahi ba dan kaɗan na ba shi yasa suke son auren yayi ta mutuwa kuma ƴan matan su yawa a ce babu zancen aure sun rike economy ga hannunsu mun sa dukiya gaba aure yayi wuya sai zina za ta yawa kamar yadda suke so haka sun ka ɓata ƙasar turkiya haka suka ɓata ƙasar tunisia kuma haka ne suke ɓata kowace ƙasa suna ƙiyasin mu da ƙasashen arna inda zina ana shan takawar ƙasar ruwan fiya wata haka suke son ƙasashen musulmi su zama mutu mace musulma tana yin bara ta ce a taimaka mata ya fi ta je ta yi karuwanci da kake cewa ana bara ita arniya sai dai ta je italiya ta yi karuwanci ko ta je turai ko ta buɗe ɗaki tana samun kuɗi ta fuskar karuwanci musulma ba ta son wannan wallahi gara ta yi bara ai hattara suna nan suna lissafi kai da za su ruguza mu almuhimmu dai malamai sun yi sabani shin fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna ko ku dake su to anan akwai wata mas'ala mai hatsari wasu malamai suna ganin bitartibu za a bi su waɗansu malamai suna ganin a'a kawai ka zaɓi wanne ne ka dubi halin matarka wanne ne ga mata wata wa'azin bai yi to in wa'azin bai da amfani kawai ka fara da wa'azin kawai ka tai zuwa ga alhujur ka gaurace mata wata kuma duk waɗanda ba su aiki sai addarbu shi yasa waɗansu malamai suke cewa kawai ka fara da addarbu in shi addarbu shi ke to a nan addarbu nan na bala'i shi ke saboda turawa sun yi tsaye sun ce ba a bugun yara ba a bugun mata hadisi ya ce in sun kai shekara goma wa duribuhum alaiha hum ashirin hum abna'u ashirin hadisi na amr bin shu'aib eh, an abihi Eh, rikici dai ya tashi amma du'at sun kasa kasan kusan wani abu ina maimaita muku saboda mun shigo cikin wata duniya duk da'iya wanda bai san matsalolin zamani ba bai san yadda ake tattaunawa da waɗannan mugga ba wallahi hatara an koya musu teknik ta wasa da nasoshi idan ka ce da nasoshi ɗaya zaka aiki wallahi suna kwana da kai amma abin da ake so da kai ka san ta ina ake bugawa ka san wurin bugawa duk wani mai aƙida mummuna kamar ɗan shi'a kamar wani wanda ya kama da shi duk wani ɗan kare haƙƙin ɗan adam waɗanda sun karanta addini an koya musu shubuhoyi kana zakkuwa da wata- wata aya sun sai da su su juya su kaɗa ka cikin rami ce mishi to yanzu dibo wadribuhunna mu na ad-darbu ya zamanto mutlaq ko ba haka nan bane siyagul itlaq da fi'lul amri da kuma an-nakira an gane ko shikenan ya zo mutlaq a cikin hadithi na Jabir ibn Abdullah sahihu Muslim a cikin Hijjatul Wada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi yace wadribuhunna darban ghayra mubarrih ashe bugun da za a yi ba wanda zai cutar da ita ba bugu ne na larabtarwa ba kai na zaka koya mana wannan bugun ba ashe idan wani ya ketare shari'a ba za a kawo ma shari'a hujja ba ga yadda ta ce shi musulmi suna shan giya ko ba sa sha Eh, a ina ayar da ta ce a sha giya dan wani mutum ya yi kuskure ya dauki sanda ya bugi matar shi ya bata kashi har ya ji mata wannan ba musulunci ne aikata ba wani abu ne aikata wanda ya shafe shi shari'a musulunci ma ta ce a mishi shari'a daya mun fahimci wannan da kyau na biyu tahimun ji an ce a buga ka kawo da shubuhoyinka na kare haƙƙin ɗan adam da wane ne da wane ne to yanzu sai mu tambaye ka kai ka ce idan miji ya bugi matarsa ai masa hukunci kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza mun yarda to bugun mata da yara bai dace ba kare haƙƙin ɗan adam to sai an ka hito zanga-zanga mata sun ka hito da tsohi da wane ne da wane ne sai an ka turo jami'an tsaro kaga wasu a ba su kilmojan hayaki mai sa haya- hayaki mai ha- mai sa hawaye wasu a ba su kulki sanda su buga wasu a ba su harsashi wanda yake ba irin na gaskiya ba wanda ake cewa wanda shi na jimi da adam amma bai kashe shi wasu kuma a ba su harsashi ma na gaske in ta yi zahi a zaka a koro mace tana gudu ana kisa ana bugu ta ƙetaro katanga su ƙetara ta shiga ƙarƙashin gado su jawo ta pam pam pam kuma an ba su formation to shi miji ya bugi mata tai an ce mishi bai dace ba katon banzana shi kun ga ya haɗu da warin kaka tai ko uwa tai ya bata kashi har ya ji mata kuma kun ce mutum na da izinin shi hito shi faɗi mi yancin shi to shi wanga shi ko wani na bashi izinin shi bugi matan mutane shikenan ku rinka tunani ku yi musu ture ana zanga zanga ana ba mata kashi ko ina duk duniya to shi kun ga faɗa mana da inda hito to dole mu samu tunani na wayewa na maida mutane irin waɗannan rabbi mun fahimci wannan ko Allah ya taimake mu almuhimmu faqalat sai wannan mata ita ko tacce kenan za ta bada amsa innahu shi wannan miji nata mimman yaduru khalfa dari yana daga cikin mai kewayawa ta bayan gida in an ce bayan gida kala biyu ne akwai bayan gida wurin da ake yin kashi in ka zo Kano kakka ce yana bayan gida shiki dare ka za a yi don nuna maza yi ga bayan gida nan sai ka taika jewa ya baka komi ba saboda su da suka dauka bayan gida ba mustalah irin namu ba in ka zo can ka ce ina ne toilet yake ko ban daki galibi wani in ka ce ban daki za ka fahimta ko ka ce toilet an gane ko ana cewa salga ko ba wuri ana cewa salga ba to amma in ka ce ban daki bayan daki wallahi ka shiga matsala kabi don wallahi ba gwada ma inda za ka yi kashi na taba zuwa lokacin da bako ni ce ina da bayan daki shiga cimin gashi nan ce ce a kai ce kai toilet yake nufi ya ce a an gane ko khalfar dari bayan gida wa ya khudul jara bil jari yana riƙon makwabci da makwabci an gane ko wannan tana yin kinaya ne akan liwaɗi shine khalfar dari masu ba da 'ya'yansu ga masu kuɗi waɗansu an tsatsafe su an ce sai sun rinka yin luwaɗi shi suke luwaɗi da matansu yarinya ta zo ba ta iya gaya ma iyayenta miye dalilin da ya sa ba ta yadda ba suna da irin wannan ɗabi'a wani kuma ba tsafi bane a'a shi bai iya hankuri mace koda tana haila sai yayi kwana suna da irin waɗannan ɗabi'o'i akwai wanda kuma ɗabi'a shi shi in za a bada aure an san mutum na luwaɗi wallahi an ka bashi aure ko bai yi da maza ba in ya rasa inda zai sai yayi da matarsa balle ma an jawo waɗansu fatoyi na ƙarar da za a ƙaruwa a ce an ce fa'atu har sakum annashi tun cikin qadaya na shi'a din nan suna suna ka irin waɗannan su ai zo mu ci ta dubura kaza kaza kaza hadisin da ba ya ce Allah an ci wanda zo mu ci ta dubura wai hadisi ne da ifi da abin da ya kama da haka akwai matsaloli ku yi hattara don haka wallahi ba ba da aure ba ina na hanka ba da aure mai ɗanɗane na shi sako mai alfahari na da shi an ba shi ya ƙare yanzu kowa ya zan banza mai wata mummunar ɗabi'a ce wadda ba za ta bayyana ba sai ya aura so da dama ake ba da mace aure ƙarshe ta ga iyayenta sun ci amanata saboda ido sun ruhe da an ce an zaka dai sun kaga shadda da mota da riga sai su haukace ko da aka kan yariya sai a iske mutumin nan matsafi na ƙarshen ta zai iya kashe ta ma in waɗansu wurare na yi tsafi da ita matsaloli za su taso shi yasa ai hattara wallahi ba ba da auren ba ina an ka ba da aure namiji da mace kuma ban cewa ba a'a ko mace ake son a aura ko namiji ake son a ba mace wallahi abinci ka kowanne kote in ba haka ba yanzu bala ina tasowa ala ayyati hal fa qala lahu al qadi sai alqali yace mishi tabballaka da shi ma al jaru bil jar saboda wato akwai makwabtaka tsakanin wato wurin da fitsari yake fita da wurin da kashi yake fita kenan yana ɗaukar makwabci a wurin makwabci faƙala lahul qadi alƙali ya ce tabban laka tir da kai tabbat ya da abi lahabin wa tabba ko ba haka ba a tabzuru fi sibahi a tabzuru kana yin shibka daga albazratu ne shine ƙwaya wadda ake shibkawa shin kana shibka ƙwaya fi sibahi an gane ko a wato asibah kamisa wata ƙasa ce ake ce ma kamisa an gane ko kamisa ƙasa ce mai gishiri wadda in an yi shuka cikin ta bata fitowa kuma ko ta fito bata kyau kun ga nan yanzu kamar cikin Nijar muna da wani wuri inda akwai kanwa da gishiri galibi cikin ƙasa sunan wannan yanki ba da gishiri ba da gishiri ƙasar wannan yankin wani wurare ba ta da kyau ba ta shafka bace wajen ingan ba ta da kyau saboda ma'adanai in akwai cikin ƙasa suna hana ƙasa ta yi kyau ba wai sai ba wannan wurin ba duk inda akwai zinariya da wani abu za ku cikin akwai ƙarhe cikin ƙasa wasu sinadarai suna hana shifka ta yi kyau mun fahimci wannan da kyau ko to ai ce kira asibah kamisa to wa tastafrihu haythu la ifrah tastafrihu kana son ka fiddo da asalin alfarhu shine dan tsuntsu tastafrihu kana neman ka samo da to nan ba dan tsuntsu ba tunda dan adam ne kenan dan adam isti'ara ce ya alimkare wannan kalma haythu la ifrah wurin da babu ya'ya shi yasa malamai suke cewa ko a alqur'anance masu cewa a zo mace ta dubura alqur'ani ma nuna ba gaskiya bane don ya ce nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum to harthakum yana nufin wurin noma shi ko wurin noma in an shibka za a mi za a samu duk mutumin da yake zo mace ta dubura shekara miliyar ana samun da babu to kaga nan ba harsu bane ba wurin noma bane a alqur'anin ci kadiba cikin adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an da kuma tafsir na imam ibnu jarir at-tabari da kuma tafasir na ayatul ahkam al-fiqhiyya wallahu a'lam yace uzub anni ka kauce mini ko ka nisance ni shine uzub an gane ko wato kalmata al'azbu galibi tana nufin nisanta shi yasa kuka gwabro an ce mishi wato abin nan al'azab saboda mi saboda ya nisanta daga mace bai da ita an gane ko kalma ce tana nufin nisanta la na'ama lami la ni'ma aufuka ko ko la, la na'ama aufuka ku diba mi na la ni'ma ko aufuka kenan eh na'am la, la na'ama aufuka ko? La na'ama, ma'ana bai yi kyau ba, la na'ama, ba, kamar ka ce ba, abinda ake cewa, kun san ni'ma, kamar abu da an amfani shi na madalla, inna Allah ni'imma ya izukun be, abu ne mai kyau abinda Allah yake muku abin ga, la na'ama aufuka, aufuka an batonka, aufuka halinka la na'ama bai yi kyau ba, ina fata an fince ni, wala amina khaufuka, khaufuka amincinka wala amina, addu'a ce ke mai nan ga ka Allah ya baka aminci an gane ko faqala abu zaidin abu zaid yace innaha yadlelad da al'amari suke wa mursilur riyahi na rantse da wanda yake turo iska shine Allah wallahu alladhi arsala riyaha an gane ko to nan in kuma ka ji ar-riyah in ji malaman alqur'ani ulumul qur'an alheri na in ka ji rihu to sharri na in ba ta samu sifa ba arrihu in ka ji an ce arrihu arriyahu alkhairi arrihu sharri sai in ta samu sifa ko ko in alkinta ta zama to jinsiya ce kaji Allah ya ce wa fi adin idh arsalna alaihim rihal aqim arrih sai ta zo da sharri amma riyah alkhairi metiyo sai sun kai bincike sai suka gano haka nan ashe iska da iska su ne ka haduwa na gabas da na yamma da na kudu na arewa da na ina da na ina sai a samu ruwa amma iska ta halaka sai ta zo kote guda sai ta share komi da komi ita suke kira tornado tornad da faransanci can ƙasa amerika ana yawan yin ta mu yana allah ya tausaya mu da kilomita 500 aka ganin ta sai a jaye mutane in ta zo garuruwa na taka shacewa tsoro hawa mai hawa hamsin sai ta ɗauke shi ta juye shi lokaci guda shi yasa yanzu gidajen da ma suke yi a wannan yankin gidajen katako ne mafi yawancin gidajen su a ƙasa suke da an tsinkai ta daga nesa sai kowa shi ƙasa sai a bar mata katako ta gaba da shi hariri ya ce abu zai ya ce wato inna hawa mursulin riyahi la akzabu min sajahin wagga mata ita ta ƙarya daga sajah sajah an gane ko sajah wata maceta wadda ta taba yadda ayin annabta bayan mutuwar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tare da musailamatul kadhab an gane ko shi musailama da ya ga alamun wannan mata ta yi karhi an gane ko ma'ana tunda maceta ta ce ita ba annabiyata tunda an samu annabi shi ya ce shi annabi na ita ko sai ta koma sai ta koma abin nan abin annabiya to ya ji tsoro saboda kun san kullun macuta abin da suke tsoro a samu kishiya gare su su suna aima Allah kishiya amma su ba su son ai musu kishiya sai ya ga al'amari akwai hatsari sai zuwa ce mata to ke ga ke annabiya ta ni annabi na a dar ma armi sai mu hada karhi da karhi armi annabiya da annabi sai an karba armi sha'iri can suna bin ta saja sai sun kaga alamu harkar nan tambada ta yace to azhat nabiyatuna unsa natufu biha wa azhat anbiya'ullahi dhukrana mu annabin mu ta bayyana mace ta ce to su ku annaba Allah duk mun ka taba ji maza na ka gaskiya harkar nan akwai matsala ya tafka mata la'anta ce fa la'natullahi rabbun nas kullihim almuhimmu dai abaya cikin sunanan ku kuma ku dime su to ta yi sajahu qarya fa qalat tace bal a'aha huwa shi wa man tawwaqa alhamama na rantse da wanda ya sanya ma wato alhamama an gane ko tantabara ko al-yamama kuma hasbiya al-hamama na rantse da wanda ya sa mata qauk sarka nan ba sarka ake nufi ba ana nufin wannan zane nata mai kamar sarka wanda yake waye ta zaka iske tana da wani zane hakan ga mai kama da sarka auyanta wajannaha na'ama ko ko ba ka nan bane jannaha eh haka yake ko an-na'ama wato ita ce ake kira eh mitike da suna jimina ko jannaha ya sanya mata rassa ko mu ce fikafikai kun san tana da fikafikai amma tashi ne ba ta yi suna taimaka mata wajen gudu ta ce la akzabu shi wanga mutumin ya fi ƙarya min abi su mamata daga abi su mama abi su mama shine musailamatul kazzab ina fata an fahimci ni wanda ya kirkiro annabta bayan mutai manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda an sha yaki wajen harbul qadisiyya an kashe sahabbai da dama wajen wannan yaki da ya zo ya kirkiro nashi kareci kareci dai suna nan a cikin tarihi kuna gani an kawo su da ya ji wal adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a shi ba sai yi tashi an gane ko yace fal faridati farda walla qumati luquma eh fal faridati wato fal faridati wal faridati farda mata kirin masu gyaggyara gari a gyara shi ai abinci da shi an gane ko walla qumati luquma Allah shi na rantsuwa da kadda waɗanda in sun ji yunwa su ka tsalluma subhanallah gane ko shi yasa alqur'ani mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa sallam kenan Allah ya bar shi duk wanda ya ce ba gaskiya bane to ana jiran shi na fata na fahimta ta mu'jiza ta karshe kenan na fata an fahimci duk in ka ce gashi nan da balaraben da wanda balaraben ba har aljannu Allah ya ce kullu in tawa'atil insu wal jinnu bai tsaya ba har aljannu da aka kai rasu suka irin alqur'ani ina sai dai ƙarya wannan ba zai yiwa ba shi Abu Sumama Musailamatul Kazzab tarihin shi kun diba cikin Harbul Qadisiyya za ku gani da cikin littafin sira wanda ana kiran shi yana daga cikin manya-manyan makareta waɗanda aka sani a duniya da shi da urqub urqub wani bai yahudi da aka kasa garin madina ko cikin yahuda shi top na shi yasa ka'ab bin zuhair da ya kasi da shi wannan yarinya wadda ya takhayyul yake nuna halayenta tunda mafi yawanci mace in tana budurwa bata san duniya ba galibi shirme yake mata yawa akai kamar yadda sauki ya faɗa khada'uha bi qawlihim hasna'u wal ghawani yaghurruhunna sana'u yake cewa shi ka'ab bin zuhair كانت بواعيد أرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطين wato irin alƙawalin budurwa irin alƙawalin urqubuna urqub shi wannan bai hude wa ma mawaiduha illa al-abatin yace fala yaghrurna kama mannat wa ma wa'adat innal amani wal ahlam tadlil yace cewa lakinnaha khul abin nan fa ya laitaha khullatul law annaha sadaqat أو لو أن النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الهول ودي بتكون قصيدة تكعب بن زهير البردة تفرقوا ودا أنك زامن منزو صلى الله عليه وآله وسلم أنسى جامعة البردة سبو دلوكة تند يزو منزو صلى الله عليه وسلم ياتر البردة شرق شياسة مش دباي شكرا تلينا وبوسر يوتاشي wagon da ake karantawa ta abin ga sai ta shahara waccan alburda ta farko tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam an kai shi lokaci yana da yawa abin ga ba mu da damar da zamu kawo ta amma dai tana karewa ne da lamun banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu waccan kuma ta busiri tana farawa ne da amin tazakkuri jinamin bi bi salamin majasta jam'an jara min muqlatin bidami taw eh eh to wahshi ban babu da tabbaci shi dai harbul qadisiyya da aka yi can an kashe sahabbai da dama da qurra amma dai an ci nasara akan shi eh wahshi ban sani ba ina ganin jaza'ukin da sun kace ya ce zai yi ne kan kan shi tunda shi ya kashe Hamza ya samu ya kashe Musailamatul Kazzab akwai wannan kissa din to la akdhabu min abi thumama hina ko makhraqa ko menene mm hina makhraqa ko bil yamama hina makhraqa lokacin da yayi ƙarya an gane ko asalin alkharqu shine tsagawa ita ko ƙarya abu ce ana ta don tsaga gaskiya bil yamama ta a can wannan wuri na abin nan eh abin nan eh a can yankin su makhraqa sun ce kalima ce wadda asalin ta muwallada ce an gane ko ma'ana kenan sa ta akai daga baya saboda in ka karanci ka'idodin yare kana iya kawo abin nan at-ta'rib da kuke na cewa at-ta'rib yanzu ana bincike akan majami'ul fiqhiyya da majami'ul lughawiyya akan at-ta'rib da kuma asaruhu to fa zafara sai yayi ruri ma'ana yayi huci shine zafara abu zaidin abu zaidin zafira shawaf irin rurin nan na ash-shawaf ko shuwaf ko ba ka nan bane ku diba min ka azo abin ga irin eh shuwaf ne an gane ko shuwaf shuwaf shine wato abin nan ruri irin na wuta wuta irin tana wukin nan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa yursalu alaykuma shuwadhun min narin wa nuhasun fala tantasiran wastashata sai ya fusata shine istishata istishatat almukhtab irin hushin nan na almukhtab mutumin da anka fusatantar da shi daga alghaizuna ko ba haka ba wa qala laha yace wailaki ya kai cunki ko ba haka ba yami ya dafari ya fajari kaja kaja abu zaidi mm, kalimomin wato duk inda aka ɗebo su eh, ya san inda zai- zai- zai- zai- zai abin nan nasu dafa shine mutu- ma- wato mai, mai, mai wari wari kun sa akwai ciwo na wari na kan musamman mai, wa- mai warin kasa daga cikin mutane akwai irin wannan ciwo akwai mata masu masu da warin al'aura za ku iske wannan yana da cikin abubuwan da ke sa a rabe aure ya ce to ya ke mai wari ya ke mai fajirci ya gussatal ba'li ya ke makaran nan inji malan zaman zauri makara abin daga zuwa makoshin shi tsaya wa ta'aman za gussatin wa azaban aliba malamai sun kace gussa shine abin da in ya taho cikin makoshi shi ya baro halshi ya shigo nan ga kuma ya ki wucewa Ƙak! sai shiriki kaji irin abincin yan huta shi yasa malamai sun ka kawo shin ya halatta in lalura misalin lalura na aka kawowa sun ka ce to wa ghussa isaghatil ghussa daga wurin da kamar halamta a shayi ya halatta a shagiya mutun na ya dauko nama yana ci sai wani kashi shige mai makoshi sai tsaya kak ko da yanzu zabura ya diba babu ruwa kuma ga butalin giya kaka za a yi malamai sun ka ce wallahi ko ba bashi fatawa ba sai ya tura ta ko ko abin ya shi faru ko wani yanzu yana ce a a a to bari in ya faru kahin ma ka tuna da fatawa har ka aikata ya ghussatal ba'li an gane ko ya ke makaran nan ta miji an gane ko shine gussa alba'al wani lokacin tana nufin miji alba'al wani lokaci kuma tana nufin abin bauta gumki atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin alba'al kuma wani lokaci tana nufin iccen dabino ai hattara wal jari da kuma makwabci na kenan shi matsalar ta ba mijinta ɗaya ya cutu da ita ba har da makwabci sai ya dandana azaba shi wasu ma sa haka suke ina fata an fahimci ni eh a ta a madina kamar yadda suke kawowa eh, wani mutum cikin fukahat kun san malamai suna kawo fukahat a cikin abwabul eh, abwabul fiqh kissoshi na mar- na waɗanda ke sa dan adam yayi dariya kwa su ake kira at-tara'if to akwai na fiqh akwai na adab to cikin na fiqh da an ka zo babu talaq wani mutum ne da na mata hudu to matan kullun rigima suke kullun rigima suke yi koran nan dai abin ya kai mai karo sai ya shigo gida ya iske su ana fafatawa biyu din daga rigima gaba ɗaya sai cewa ya musu saki uku uku to ita guda kana tsayawar da garban su ta ce to ni bari in bar wurin ga ya wuri ya baci yace ke ma uku ita ko ta hudu ta ce a a a a wanga almari ha yau ba mai kyau na ba yace ke ma uku matan makwabci tana nan tana reko ta ce kai wanga mutum wani iri na yace ke ma uku rigima Allah ya kyauta a ta madina fil khalwati a ta madinan shin yanzu zaki nufata kenan fil khalwati a cikin khalwa in an ce khalwa shine keɓanta shi yasa aka samu khalwa irin wagga ta zikirin suke ce mutum ya samu khalwa ya, ya keɓanta wanda har taka kai ga mutum ya saki addini ba in bai anniya ba an gane ko li ta'dhibini ko don ki azabtar da ni wa tubdina ki bayyana fil hal, fil haflati a cikin jama'a nan na samu al-ihtifal abinda ake tara jama'a kenan takdhibi ki ƙaryata ni shi yasa rigiman mata da miji akwai wuya gaskiya ta bayyana mace za ta kai ƙaran mijinta so ɗari ko so arba'in amma billahi alladhi da ita da mijinta in an zo wallahi ba a faɗin mushkila ta asasi kullun janibiya ake kawo saboda babban matsala ba a yi faɗin ta sai a yi ta kewaye su ta ba ku wahala shi yasa in ba ku da hankali sai su ɓata muku da lokaci ina fatan fice ne babban matsala ba a yi waɗinta kuma su ba su iya magance ta sai dai ta tashi ta zo ta ce ga kaza ga kaza kuma ƙarya ta kai to shi su uwaye ana so su zama tumi mutane masu hankali in kun ga matsalar nan tana maimaituwa ana ta tana dawowa kuma abin gaba to ba matsalar ta kun ka warware ba waccan da har yanzu ba su waɗe ta ba shi yasa su ka kisa wani mutum da shi da suka rigima da shi da mata ta yi kullun tana son kyauta shi na mata kyauta ran nan akwai ya gare shi ta ce ya ba ta ce bai ba ta ba aka kama bala'i ya kama bala'i ta koma gidansu ta yi zamanta yanzu ana nan ana nan shi uban ya kasa gane matsalar ita uwar ta kasa gane matsalar shi kenan sai shi uban da yake mai hankali na sai ce a kire mishi an ka kire mishi ya ce zamana shi yasa sauraren iyakka duk wanda ga ɗarmi maɗiya ta yi gindi cikin armi wallahi ya kashe armin ɗiyan shi billahi alladhi la ilaha illa- ko ita adda gaskiya ka ba ta rashin gaskiya in ta tashi ka ce na gane wa ita adda gaskiya ka kiyaye kana shigan maɗiyarka ka kashe armin ɗiyanka sai sun yi armi bala adade ya kira shi ce mai kai zamna sai zo ya zamna ce ke zamna me matsala ta ce akwai yaya ba ta ce wallahi bai basuwa ta ce wallahi an basuwa akwai matsala ko babu sai uba ya ce ma yaron yanzu abin da duka so ke ke ce ya baki shi ko ya ce bai baki ba wace rana ce ya baki akuya ta ce rana kaza ya ce wani lokaci sai ta ɗauke wuta sai uba ya ce ma yaro kai ta shi zuwa inda za ka yari a shirya da dare ta kasa shi gaba ya musu ta ce to kaka ya ce ya ba su lacciyu ya ce kai ta shi ta kasai da ta ce bari in haɗa miki ko ni na yi maɓoki irin wanga alƙawli ya yi ɗari ko guda ban cika ba yasa in kana alƙali ka zamanto zaki ka ka zanwawa ana wasa da kala yace oke ma na mata irin ga alƙawli ya yi ɗari ba wanda na cika to ka ji hariri can ta azabtar da shi musamman mutum mai mata guda wannan ba ina zagi ba ko wuce mata guda galibi mace in ta ga ita kadai ce babu abin da ba ta yi maka duniya tun da daddare babu wanda sabu da ke faruwa kai ko ana ganin ka ka hito da babbar riga ba a san cikin bala'i da kake ba kuma matsalar mace da miji kullum in kana son ka gane mutum nagari wanda ke rayuwa tare da shi ya bashi mace tana iya ta yi wata shidda ba ta gaisa da mijinta amma duk unguwarsu tana gaida da kowa duk ta shiga ta yi musu gaisuwa sallama ko na lahiya sai ta cewa mutum ne kirkici shi yasa wajen manzo Allah sallallahu yana cewa mace in mijinta ya yarda ita Allah ya yarda ta don mi dan dan adam yana son na nesa su yabe shi na kusa su rinka azabtuwa da shi haka masu kuɗi suke haka muggan mallamai suke haka muggan masu mulki suke kullun na kusa da su sai shi tashi banza amma dai suna bashi saboda shi yabe su kokarin boye halin su na hakikani kenan wannan musiba ce ba karama ba sai kai mallami kullun na kusa da shi yana ta kware da zai karya su sai ya gina sun shi kashe da diyan shi da wadansu mutane ne sun su ko da sun kai wahala bayan shi su tashi haka ina imani shi hau yace wa qad alimti anni hina banaitu alayki yace wa qad alimti haqiqa kin san anni ni hina banaitu lokacin da ni gina alayki gare ki asalin bana shine ginawa to lokacin mace in tana amarya akwai wani dan daki da ake gina mata wani lokaci za ku iske daki ne wanda ake haudawa saban raƙumi ana kiran shi darbuka amma kuma ana yi wata dan daki yan khaima wadda ta ta ce ke mace sai a ce bana alaiha kenan ya gina mata ta ta khaima mun fahimci wannan shi yasa za ku gani an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure Aisha tana da shekara shidda sannan kuma ya bana alaiha tana da shekara tara to kun ga wannan hadisin gashi na cikin sahihul bukhari da muslim da wane ne da wane ne da wane ne amma waɗanda sai su ce a'a ai cikin tabaqat na ibnu sa'ad an ce ai wannan riwaya ba sanar shekara 18 ne ka ƙaryata bukhari da muslim da wane ne da wane ne kutubu sitta mafi yawanci su duk sun fitar da wannan hadisi ka ta zuwa cikin tabaqat na ibnu sa'ad kada ka ta zuwa abinka a'a da ya aure ta ba a ce wajibi ne kowa sai ya aure mace shekara tara ko musulunci ya ce wajibi ne halaccin shi ake zance ya halatta ko bai halatta ba yau in an ka aure ya mace yau yau yau ya halatta ɗarma mata armi ko ba ka da homini amma ya kamata mu ba da dalili ko tun da ka a zo a zaura a tashi wurin ka a ce hoyo hoyo yau an bambaro an bambaro ta wani da an ka fassara wata a wani wani wani nasi bai gane bai ce mallan a hodi bi fassarar na hoda kyau don munan da mun tashi watsa na zabu ai watsawa ta kare tun daga saman internet Allah ce wallahi ya isna min al-mahid min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid to yanzu wallahi ya isna min al-mahid min nisaikum matan da sun ka yanke kauna daga haila daga cikin matan ku in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur in ma kuna shakka dai to ga hukunci wata uku iddasu sai ce wallahi lam yahid da matan da busu kai inda za su haila ba ai shekara bi tana haila mai shekara ɗaya tana haila wadda an ka aiwa yau tana haila to ya tabbata ana iya aurenta shi yasa kadiba cikin muktasar khalil ya kawo kisan mace tana biyan miji sadakin shi wanda ya kashe in ta yi mai ta'addanci an ka zo an kaɗar mama arme da jaririya ko ba haka ba ta halatta kawai sai matarka ta ji labari sai ta ɗauke ta tabbata nono ta sha ta sha ta sha sai ta haramta gare ka tun da bata kai wani lokacin da za ta wuce wannan rida ba ta haramta armen to shi sai an kace ta dai haka ta yi diba cikin muktasar mallamai sun kawo wannan na ƙari waranautu ilaiki na karkata zuwa gare ki rana shine karkatawa ko miƙa wuya an gane ko alfaituki aqbaha min qirdatin na gane ki wato na same ki kenan alfa alfa shine ya same shi wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abana aqbaha ita an mafi muni min qirdatin daga biranya ina fata an fince ni wa aibasa ita an mafi bushewa min qiddatin ko an gane ko daga wato abin nan za a cewa wato kirgi kun san kirgi to ta hi bushewa daga kirgi subhanallahi lamari ya bace wa akhshana sannan ita an mafi kaushi min lifatin daga kibabe inji malaman zauri lifa kibabe wato karan da abin nan da ake yin wundi da shi gamba abin nan da ake yin wundi da shi na mitin sura kaba kaba to tahi kaba wato abin nan kaushi ka ko san wundin kaba ko almajiri ya kwanta kana ganin in ya tashi nan wurin kasan ya yi mishi abin nan dabdare wa antana ita an mafi ɗoyi in ji kanawa muka cewa ɗwai min jifatin daga masai kanawa suna cewa mushi mu ko muna cewa masai ga wadda abin da ta mutu ko wa asqala ita an mafi nauyi min hai hadba ne ko haiba haidon na'am na'am abin nan nan ya kawo shi da ha karami can kuma ya kawo shi da ha babba afqalu min haidha 17 17 tuhma yace yanshau an halqai'u wal ishal tuhma shine kumburi kumburi an gane ko eh fa rubba makhmasatin sharrun min at-tukhami inji mai abin nan mai alburda at-tukham shine wato abin nan eh kumburi shi yasa kuke da cewa ana cewa aqibatuhu wakhima kamar abin da ke sawa kumburi kenan amin da bai da kyau to ita ta hinawi daga kumburi kun san kumburi mai sawa amai da zawo zai sa jikinka yi maka nauyi sai ka rasa ina da zaka kayo oh oh to tahi wannan abin nauyi wa aqdara ita an mafi wato abin nan wato datti min hidatin daga haila wato hida na ana nufin wato abin nan min hida tsumman nan na mai haila wa abraza ita an mafi bayyana min kishiratin daga kwalfa ko kwalfa an gane ko yana nufin kaman mace ta wadda ba ta suturta jikinta ba ta suturta jikinta ita ta ko mutane ga su kai kana da mata ka hisun tana hito tana gwanin jikinta ka kuga wannan hasara ta shi yasa barikanci shine mutun shi dauki mata ta ta wanka a ta ayo manya-manyan resto a shakata a ji daɗi wannan kaskanci na ita ta hiba yana daga kwalfa kun san duk abu na farko in za a fara ganin shi a jikin mutum yake gani kwalfa ko ba ka nan bane wa abrada ita an mafi sanyi min qirratin asalin kalma ta qirra tana nufin wato abin nan abin da yake sanyi dare mai sanyi ake nufi ta fi dare mai sanyi sanyi abin da suke kira jaura jaura akwai sauyi da aka ce ma jaura yace wa ahmaqa ita an mafi wauta an gane ko min rijlatin daga kafa an gane ko rijla ko 21 na'am sun ce za a fassara shi tun cikin tafsirin muqama amma yana ganin kamar wani icce ne na san mai yawan mai yawan sanyu ina fa an fa amci ya ce al-baqaratul hamqa wani abin da ne mai yin yaso icce kun sa akwai icce wanda ga yin yaso kamar irin za mu ce tsana da irin su malo kusa abubuwa ne inda suna yawan tafiya ta ko ina shiga suke yi ya ce to wa ausa'a ita an mafi faɗi min dijilatin daga kogin nan na dijila na haru dijila akwai wani kogi da an kai bagdad wanda ake ce ma dijila saboda tsananin faɗin shi kina abuja da shi na nufin dai wato ya auri budurwa tana yiwa zaura ta iske shi da abin da ke son ya ce fasatartu awaraki sai ni koye aibinki walam ubdi araki ban bayyana aibinki ba ala annahu law habatki ina ne habatki shairin to shikenan yanzu wata babban mace ta mai daraja an gane ko wanda ake cewa shairin daga cikin matan kisra ne to nan za a tashi za mu ji abinda abu zai zai faɗa sati mai zuwa yan akwai rayuwa abinda muka faɗa zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya dauka